الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومزيار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
a yau bakwai shida ga watan ramadan hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha hudu sha shida to wanda ya daidai da sha shida ga watan march 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya katunmu na tafsirin suratu saba suratu fatiri karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yastawi al-bahran hadha azun furatun sa'ihun ko wa hadha mihun hujaj na'am da ayat da ita wanda ci gaba ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح جان ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
Allah Allah ya ce wa ma yastawi al-bahran hadha azun furatun sa'ihun sharabuhu wa hadha milhun ujaj ومن كل تأكلون لاما ثريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتلفك في مواكر وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yace wa ma yastawi al-bahran Allah subhanahu wa ta'ala mun fassara ayatin jiya muna karkashin bayanin ta cewa koguna ne guda biyu wa'annan kogunan Allah ya buga misali da su ne don ya ƙara nu- eh, bayyana wa halitta ƙudurarsa subhanahu wa ta'ala a cikin wa'annan koguna guda ɗaya kogi ne mai cike da ruwan daɗi ɗaya kuma mai cike da ruwan zarfi Allah ya faɗi irin wannan kogunan a gurare daban-daban a cikin alkur'ani a cikin suratul furqan Allah ya ce wa huwa allazi maraja al-bahrayn hadha hadha azbun furatun wa hadha minhu najaj wa ja'alna bainahuma barzakhan wa hijran mahjura haka zalika Allah ya faɗa cikin suratul rahman maraja al-bahrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban haka zalika ya faɗa a cikin suratul naml yana cewa amman ja'alna da qararan وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا هل إله مع الله سبيل هكا Allah ya ce ya hore mana ya ga wa'innan koguna nan waɗanda suke da a, ruwa masu kaloli daban-daban kuma abin mamaki a cikin dukkanin su min kullin takuluna lahman ariyal a cikin kowanne daga cikin kuna iya fitar da nama da za ku ci a cikin su a cikin mai ruwan zartsin da cikin mai ruwan da cikin mai ruwan daɗin Allah yana faɗa a cikin suratul nahl yana cewa wallazi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa talfulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya hore wa ɗan adam ko ƴaƴan adam kogi domin su fitar da abinci su fitar da nama da kifaye da dangogin kifaye daga kogin nan sannan wata takar juna minu hiliyatan talbasuna ku fitar da a a a a kayan ado na alatu wanda za ku saka a jikinku wata alfurka za ka ga jirgin ruwa ko jiragen ruwa mawahira fi suna tafiya suna gunji a cikin wannan ruwan Allah ya muku haka ne ne saboda wanda sabta gumin fadlihi dan ku hau jiragen ruwan ku je ku nema daga falalar Allah ku yi kasuwanci ko ku je ku yawo la'allakum tashkurun Allah subhanahu wata'ala ya mai duk wanda ne dan mu gode masa haka zalika yadda zaka san cewa wannan koguna Allah subhanahu wa ta'ala hikima da ya ya hore muna su ne dan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala dan taimakon kanmu dan amfanin kanmu yana faɗa a cikin suratul ma'ida uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara an yi muku an hore muku an halatta muku ku yi ku farauci wato dabbobin cikin ruwa da abin da kuka ɗauko walau mai rai da mara rai dukkaninsu halali ne gare ku sannan Allah ya hore muku ku hau jirage ku ɗauki jiragen ruwan ku yi tafiya da su a cikin wa'annan a watakan ainihin tekuna shi sa jiya na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hillat lana maitatani wa huma alhutu wal jarad cewa an halarta mana matattu guda biyu sune kifi da tufari da dangoginsa sannan Allah ya ce wa tastakhriju ni hilyatan talbasunaha a ku fitar da kayan ado na alatu wanda za ku sanya su wato Allah subhanahu wataala ya hore mana wayannan koguna ba dan kawai mu ci abinci ba ba dan kawai mu dauki kifaye ba a har ma mu yi dinkaya mu fito da wayansu albarkatun kasa da suke cikin ka tekunan nan kamar irin su lu'ulu'u kamar irin su murjani da sauran dukkan duwatsu da ake fito da su a cikin ruwa tumbale dai lu'ulu da murjani Allah da kansa ma ya bayyana cewa lu'ulu da murjani da a cikin teku ko a cikin koguna ake samun su shine inda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul rahman yukhraju minhum al-lu'lu'u ko ko yukhraju minhum al-lu'lu'u wal marjan فبأي آلاء ربكما تكذبون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أنا فتر دغا كوغنا نان لؤلؤ da marjan فبأي آلاء ربكما تكذبون saboda haka fadin Allah da yace fabi ayi ala'i cewa daga wata wani ni'ima ne na daga ubangiji ku za ku karanta ya nuna mana ashe cewa hore mana hore mana teku da Allah subhanahu wata'ala yi ni'ima ce sannan jirgin ruwa ni'ima ne haka zalika abincin da yake cikin ruwan ni'ima ne haka zalika kayan alaji na lulu da marjan da ake fitar da su su ma ni'ima ne sannan Allah ya ce wadral fulka a fihi mawakhira zaka ga a jiragen ruwa suna suna tafiya a cikin wa'innan koguna cikin kogi mai ruwan daɗi da cikin kogi mai ruwan zartsi ba za ka ce wai ko iya wannan mai ruwan daɗin ne kaɗai jirgin ruwa zai iya tafiya ba ko kuma a iya wannan mai ruwan zartsin ne kaɗai jirgi zai a a kowanne daga ciki Allah ya ware mu yi amfani da jirgin ruwa a cikinsa domin mu je mu nemi fadlan Allah da yake da tabta min fadlihi da wala allakum tashkurun ko la allakum tashkurun don ku nemi fadlan Allah kuma ta ku je ku yi kasuwancin ku ku je ku yawata a duniya ku yi tafiya daga wani su ƙasa zuwa su ƙasa ko wani gari zuwa wani gari duka akan waɗannan jiragen ruwan da suke yawo da ku a cikin jirgin ruwa saboda haka ƴan uwa wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya faɗa wa ma yasawil bahran hadha azur furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milun najal wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrujuna ilayhi tantalwasuna wa tanfuka fi mawashir tabtagu min fadli la'allakum tashkurun akwai wato masa'il fikihiyya mas'aloli na fikihu guda hudu a cikin wannan matsalar farko shine malamai sun fahimci cewa a cikin wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam ni'imomi guda hudu ni'imar farko da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam shine na halittar su kansu koguna domin ta kogin ake samun ruwan da za a sha lokacin ake samun abincin za a ci ɗaya kenan sannan ni'ima ta biyu shine samun nama ko abincin da za a ci daga cikin wa'annan kogin shine da Allah ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman dariyar an fahimta ko sannan ni'ima ta uku shine fitar da wato kan kayan alatu kayan ado duwatsu masu alfarma da tsada a ciki sai ni'ima ta ƙarshe shine hore jirgin ruwa ya ringa tafiya in ka ɗauki kwandala kana ajiye shi a ruwa watsa za ta amma ga jirgin ruwa akwai jirgin ruwa da zai iya ɗaukan motoci sama da ɗari irin jirage da ake ce musu feri ɗin nan sama akwai irin ferin da za su ɗauki motoci sama da ɗari a kan jirgin ruwa a yawo shi ma wannan ni'ima ce ka ɗauki kayan kasuwancinka ko ka ɗauki kawai iyalinka don tafiya hutu ko na wannan wannan kenan matsala ta ɗaya matsala ta biyu abinda suka malamai suka fahimta a wannan ayar shine malaman fikihu sun ce faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa tattakhirin juna hilyatan talaba sunaha ku fitar da kayan ado ko kayan alatu ko sarkoki ko lu'ulu da marjani da za ku sanya shi an ce tastakhir juna suka ce wannan ayar tana nuna cewa ba haramun bane namiji yayi ado da lu'ulu'u da marjani saboda ayar siyakin da ta zo da shi shine siyaki ne na umumi ba iya mata ta kayyade ba sannan kuma ta zo ne tana ba da labarin ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam to ta yin da ɗan adam ɗin ai ba iya mace bace ɗan adam to kenan da mace da namiji ya ja'izi ne gare su su saka wa'annan murjanin ko lulun ko mace ce sarka da shi namiji mafi karanci ya saka ya saka dutsen a zoban sa an fahimta ko ya saka zoban suka ce sai illa wanda aka samu istisna'i wanda aka samu togaciya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa maza su sune az-zahabu wal harim gwal namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya haramta namiji ya ado da gwal haka zalika ya haramta mana ne ni tufafi da alhariri sai an je aljanna a saka shi an fahimta yawa matsala ta yake na ko matsala ta uku shine malamanmu malikawa sun kasa nama saboda Allah ya ce wa min kullin takuluna lahman dariya su kuma malamanmu sun malikawa sun kasa nama dangi dangi dangi guda hudu jinsi na farko ko dangi na farko na nama shine suke cewa luhumul bahariya nama da ake fito da su daga cikin ruwa an fahimta to wannan ya tsawo walau danyensa walau bushassensa walau rayayyensa walau matattensa an gane sannan jinsi na biyu na nama da suka ɗauka shine bahibatul an'am namar da ake yanka dabbar ni'ima ko su kuma sun faɗa wujjar shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala willat lakum bayyimatul an'am ko sannan jinsi na uku shine luhumut tuyur wato naman tsuntsaye naman tsuntsaye shi ma kuma abin da sa suke ganin shi ma wani nama ne mustaqili a kansa ba kawai nama nama bane ba saboda faɗin Allah da yace wa lahmu tayyin mimma yashtawuna wa lahmu tayyin mimma yashtawuna jinsi na hudu shine aljarad wa mana zalik su ne su farin nan su farin nan waɗanda ake iya cin su ba kowane faro ba to sai malikawa suka ce waɗannan namomin guda hudu da aka yi magana a kai kowanne nama ne mai zaman kansa an gane ko kowanne nama ne mai zaman kansa saboda haka su a wajen su kan je kowane nama ne mai zaman kansa ba zai halatta ba ja'izi ba ne ba ya zama to an siyi wani nama da wani nama da tafani an gane ko wannan kenan sai su kuma hannafi a da me ake cewa fifiko yawa fifiko saboda haka su kuma hanafiyawa sai suka ce a'a ba kuma kawai duk nama nama ne aka iya yin da su da fifiko sai kuma su kuma shafi'iyawa suka suka rabu kashi biyu wasu sun tafi akan maganar maliku wasu an samu kuma wani kauli da suka tafi akan maganar abu hanifa to an ne an fahimci na ko sai mas'ala ba fahimta ba abinda su malikawa suke magana eh ka ɗauki naman kaza da naman rago sai ka ci ai rago ya fi kaza tsada saboda haka idan zan ci wani nama ko da kilo ɗaya sai na ba da kaza guda bakwai suka ce a abu zai ba nama nama ne saboda haka tana dai kaza nama ce ne sunansa rago nama ne kawai adadin nauyin kilo ɗin kaza kilo biyu misali na kaza nauyin kilo biyu na rago shi ne za a biya an gane su kuma sai hanafiya suka ce a'a ba zai yi ba ya za a yi kaza da ake sai da ta naira dubu uku ta wuce a kawai nake nema ta wuce ba kaza da ake sai da ta naira dubu biyar a zo a ce kuma a ta yi kilo ɗaya na na naman rago a same shi dubu bakwai zai yi ba sai da ka dole sai an samu tafadul a ciki su kuma shafiyawa suka rabu kashi biyu wasu suka tafi akan wannan wasu suka tafi akan wancan an gane wannan eh amma ba ganin ba gobe da tafsiri yake ba jigo Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tattakhrij min hiyadan halba suna shine me sunansa a matsala ta hudun da nake magana akai ina so in ce matsala ta farko da nake yin magana akai shine a matsala ta farko na yi magana ta hudu shine faɗin da Allah ya ce wa min kullin takuluna naman dariya ba ana nufin cewa kuma an an haramta cin nama wanda yake ba ɗari ba wanda yake ɗanye ba bushashe ba bi ma'ana kai wannan an kawo shi ne a wannan jinsin don haka irin su kilishi da sauransu in dai naman abin da aka yi shi na halal ne fanima don kada mutum ya je ya dogara wannan kamar matsalar tana rage ga wanda suka tabbata cewa kai qur'ani ne su zalla to saboda kan mutum ya dogara ce duk abin da yake bushashe ba tsari bane ba shi kenan ba ba zai ci ba saboda mai alkur'ani bai faɗe shi ba an gane saboda haka ala ayi halin wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana wato baiwar abin nan baiwarsa ga dan adam kyautarsa da nimarsa haka zalika kuma Allah subhanahu wata'ala yana nuni zuwa ga kudurarsa wajen hada ruwa guda biyu cekuna ne guda biyu ga kallonsu daban kallonsu daban ne sannan ɗanɗaninsu ma daban ne kuma ga su kusa da juna wannan bai shiga na farko bai shiga na biyu ba na biyu bai shiga na farko ba wannan kaɗai ya isa mutum ya gano girman Allah a subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana sannan daga daga buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka cewa a a ikonsa iko ne shine a ɗauki jirgin ruwa da nauyi irin wannan a ɗaura shi cikin ruwa a ɗauki kaya da mutane yi tafi ba tare da wani abu ba yana gaya mana cikin suratul baqara kasancewa wai aya ce ta Allah Allah yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bil بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه ثلاث وتجري وتجري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون هكذلك الله سبحانه وتعالى yana gaya mana a ikonsa a cikin suratul hajji yana cewa alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه yace alamtar shin ba ku ga cewa Allah subhanahu wataala ba sakhar lakum ma fil ardi ya hore muku abin da yake doran kasa na daga tsirrai da dabbobi yace wal fulka ya hore muku jiragen ruwa gashi nan ko jirgi ruwa ta jiri fil bari tana tafiya ga jirgin ruwa nan suna tafiya a cikin akan akan teku ba su nitse ba da menene yace bi amrihi da iko ne na Allah yadda za ka gane cewa jirgin da mai iko ne da kudura ta Allah wanda ya fara yin jirgin mai Allah ya ce ko sai Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam cewa wasna ilfulka ka hada wannan jirgin ruwa eh bi ayyuna wa wahina da kulawar mu da wahayin mu sannan Allah ya ce wa yamsuku samaa shin ba ku ga yadda Allah ya rike sama ba ba ta taɓa watsuwa ba ƙasa duka wannan iko ne na Allah a cikin suratul luqman Allah yana cewa alam tara annal fulka tajri fil bari bi ni'matillahi li yuriyakum min ayatihi inna fi zalika laayatin li kulli sabarin shakur cewa ba ku gani ba jiragen ruwa suna tafiya suna tafiya akan teku akan ruwa bi ni'matillahi bi ni'mar Allah amma inda babu kulawa ta Allah ba yadda za a yi wanda la kake dora ruwa ta nake ga kuma abu kato to nan yace inna fi zalika haqiqa wannan izina ne alama ce aya ce amma ga waɗanda suke tsananin hakuri da godewa Allah subhanahu wataala a cikin suratul jasiya kuwa haka Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu allazi sakhara lakum sakhara lakum al-fulka litajri fil bari bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkaruna Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah shine wanda ya hore wa 'ya'yan Adam jiragen ruwa da suke tafiya a ruwa da umarninsa da ikonsa Allah ya muka haka yau da tabtan gomi fa zai dan kwawo jiragen ruwan ku je ku nemo daga fallar Allah ku kasuwanci sannan wala Allah kun tashkuru dan ku gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya muku wa sakhara lakum ma fil ardi an wore muku duk abin da yake cikin doran kasa duk abin da yake doran kasa baki daya daga wajen Allah ne hakika wannan aya ce ga waɗanda suke yin tunani saboda haka Allah subhanahu wataala karshen ayar sai ce me la'allakum tashkurun an yi duk wannan ne don ku goje ma Allah don ku goje wa Allah wajibi ne dan adam ya goje wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa bisa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa a ita kuma godiya ga Allah ba kawai Allah ya maka ni'ima ka zo ka ce Allah na gode ba kuma ka je ka saba wa Allah a'a godiya ga Allah yadda ake yin ta kwatankwacin yadda imani yake dole sai ka ƙudurce cewa wannan ni'imar da nake cikinta babu hannun kowa a ciki eh ba wani dabara ta wani na Allah ne an fahimta to wannan kaɗai ƙudurce wanda da kai ka gode wa Allah kan wani ni'imar domin idan ka nuna cewa taka dabara ce to baka nuna Allah ba saboda haka karuna ya ce inna ma utitu ala ilmin indi ai duk wannan dukiyar da na tara na same ta ne saboda iya sanin makamar kasuwanci na ana ganewa ko sannan wasu lisan ka gode wa Allah da bakinka Allah na gode maka duk nau'in abubuwan da za ka yi sannan bil jawari gaɓoɓinka a gaya suke gode wa Allah shine kada ni'ima ta same ka amfani da ni'ima wajen saba wa Allah mutane da yawa suna nan suna neman kafa ba su da shi kai kana da shi amma kana zuwa ka je ka saba Allah kafa hannu kazalika ido kazalika kunne baki da sauransu an fahimta shi yasa sai dai da yawa bayi na Allah ba su gode wa Allah shi yasa Allah ya ce wa qalilun min ibadi ash-shakur kadan ne daga cikin bayi na wanda suke gode ni Allah ya sanya mana cikin kadan kuma wajibi ne gare mu mu gode wa Allah Allah ne wanda ta mana ya ce fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ku gode mini kada ku butulce ni kada ku butulce ni Allah subhanahu wataala haka zalika Allah ya ce imalu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiya shukur ku yi aiki na godiya ya ku alin dawud kaɗan ne daga cikin bayi na wanda suke gode ni kaɗan ne saboda haka haƙƙi ne a gare mu mu bayan Allah mu bauta ma Allah kada mu saba mashi mu gode wa Allah kada mu butulce mashi mu kadaita Allah kada mu hada shi da wani abokin tarayya bari ma dai shi Allah alkawari yayi mana ma in mun gode mai ma ƙara mana zai ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid la in shakartum idan kun gode mini ji Allah la azidannakum sai in ƙara muku wala in kafartum amma kuma idan kuka bijirce to ku sani fa inna azabi la shadid azaba ta mutane Allah ya bawo mutum tarin dukiya iyakan tarin dukiya yana da mota yana da gida yana da kuɗi a bankinsa amma za ka je ka tarar cewa ba abin da ya fata lokaci a kai sai dai ya je ya ta aikin banza da wannan dukiyar ta ya ta aikin banza ta yiwu dukiyar a samu karayar arziki ya koma daga Allah lokacin zai koma zuwa ga Allah lokacin ya san masallacin juma'a lokacin ya san kaza lokacin ya san zawiya lokacin ya san lokacin zai rike salatul fati hannu biyu in ka gan shi tarbi daya a wuya daya hannu ana ta zikiri ana ta nema kasuwa ta daɗi amma daga lokacin da kasuwar nan ta daɗi an manta sai a kuma komawa kai ne ka ɗauki mata nan ka tafi da su can kai ne ka yi kaza can kai ne ka yi kaza can kai ne ka yi kaza can na abu zai yi Allah ke Allah ke na
يولج الليل في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل آه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير شو آه الله سبحانه وتعالى يتي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يولد الليل الله سبحانه وتعالى shine wanda yake shigar da dare zuwa cikin rana ya shigar da rana a cikin dare yulid layla fi nahar nahar fi layl ko wa sakhara ash-shamsa wal qamar shine wanda ya hore muku a rana da wata wa sakhara ash-shamsa wal qamar kullum kowanne daga cikin rana da watan yajiri eh li ajalin musamma yana tafiya ne zuwa ga wani ajalinsa wani gurinsa wani lokacinsa kayyadajje da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai ya kayyade mishi zalikum Allahu rabbukum babu wanda ya wannan abin sai ubangijinku la lahul mulku shi yake mulkin komai da kowa wallazina taduna min duni kun ga wayannan wanda kuke kira koma bayan Allah kuke bauta musu ma yamlikuna min kibin basu bas mallaki komai ba ko da fatan da take bayan kwallon dabino ne in tad'uhum inda za ku kira wa'annan gumakan naku a la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran naku ba walau sami'u ko da sun ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati kai bari ma ranar alkiyama wa'annan da kuka dauka kuka mai da su allolanku yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkan da kuka yi da su wala yunabbiuka misal khabir babu wanda zai baka labari fiye da Allah subhanahu wataala masanin komai wato Allah subhanahu wataala ya ce a yulid layla fi nar wal nar fi layl wannan ita ma wata aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala da Allah yake nuna buwaya irin tashi ya shigar da rana a cikin dare ya shigar da dare a cikin rana kamar yadda na faɗa jiya malaman tafsiri sun kashi kashi biyu wani ake nufi da wannan wasu sun tafi akan cewa abinda ake nufi da yulid layla fi nar wal nar fi layl shine lokacin sanyi a lokacin da ake lokacin sanyi shine za a ga cewa rana ba ta da awanni da yawa amma dare yana da tsayi to a nan wajen ana nufin Allah ya shigar da dare ne a cikin rana kamar yadda lokacin zafi shi kuma ranar tsayi gare ta daren da yake kankani shine kuma yulijin nahara fil layli din kenan sai wasu malamai suka ce a'a ba haka bane ba abinda ake nufi shine a lokacin da alfijir ya ceto rana ta fito kuna ta rayuwarka har lokacin da za ta waɗe a hankali a hankali za ga ranar nan tana waɗuwa duhu yana shigowa shi kuma rana yana waɗuwa haka zalika fitowar rana ita ma haka za ga daren duhun yana ja baya shi kuma ranar yana shigowa kowanne daga cikin su daidai ne to wannan ita ma aya ce ta Allah wannan kadai ya isa mutum ko musulmi ne shi ko kafiri ne shi ko mai sabo ne shi ko mai biyayya ga Allah ne ya duba zuwa ga wannan ya sallama wa lamarin Allah subhanahu wataala saboda mai wannan ayatun min ayatun min ayatin kauniya ne ayoyi ne wanda hankali ne suke gani ba wai magana ake sai an bude maka wani littafi ba an gane sai an baka bayani duk ba wannan bane ba bayani ake ta cewa in dai kana da hankali za ka cewa kai dai ka san babu wani bature da ya taba kai maka ga wani ga wata ga wata na'ura da ake amfani da ita nan ko akwai da wata na'ura da za a amfani da ita yanzu muna misalin karfe tara a goma saura kawai sai a ce ga wata na'ura nan yanzu ana amfani da ita a ganta karfe karfe ɗaya rana babu ita ko to ta yadda ku babu wani na'ura ka san wannan wani aiki ne wanda ya fi karfin mutum shine aiki na Allah to wannan ya ishe ka ka sallama wa Allah shi yasa Allah subhanahu wataala a gurare da dama a cikin alkur'ani yake gaya mana wannan ayar tashi kudrar tashi kamar cikin surat al-imran Allah yana cewa qul allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulij al-layla fi an-nahar wa tulij an-nahara fi al-layl hagani wa tukhrij al-hayy min al-mayyit wa tukhrij al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa a a a إن الله فالق الحب والنار يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فالق الإصباح وجائل الليل سكنا والشمس والقمر غضبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح شنو wanda yake keta safiya ya keto mata da haske ja'ilul layli sakanan shine ubangijin da yake sanya dare ta zo duhu ya zo dan ku zauna ku huta jikin ku ya huta daga tafiyar da kuka da yawon da kuka yi wajen neman halalin ku washamsa wal kamara shine wanda ya ware rana ya halici rana ya halici wata bari Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan rana da watan nan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala Allah yana cewa wajen annan laila wan nahara ayatai fama hauna ayatan layl waja'alna ayatan nahar mubsatan litabtaghu fadlan min rabbikum Allah ya ce mun sanya rana a mun sanya dare da rana su kasance ayoyi guda biyu na Allah subhanahu wataala fa mahauna ayatan da muka shafar da aya ta dare wajen alna ayatan nahar muka sanya aya ta rana ta zama to abin da ido zai gani domin in dare duye ai ba kowa bane yake fita balle ya ga abin da yake faruwa amma da rana fa komai kana gani dan ka gano cewa dare da rana ayoyi ne da suke nuna kudirar Allah subhanahu wataala wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa wa min al-layli wan nahar wa min ayati al-layli wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna yace daga ayoyin Allah akwai dare akwai rana akwai akwai dare akwai rana na rana sannan akwai wannan ranar akwai kuma wata kada ku yi kar ku ce za ku yi sujjada ku bauta wa rana ko ku bauta wa wata me ku bauta wa wanda ya halice su an fahimta ko ku bauta wanda ya halice su saboda me me ya za ka zo ya za ya zo akwai da suke bauta rana da wata ya za ka zo ka bauta wa ubangijin da wani lokaci gare shi kayyadajje idan lokacin ya gudu duk abin da ya faru da kai wani lokacin ba ya da ya bayana ya da ubanci eh mana to yanzu rana idan mai bauta wa rana idan dare ina ubangijin eh bai bauta wanda kuma ita rana ina ubangijin a ga annabi ibrahim nan ya karanta musu karatu a bayyane Allah subhanahu wataala ya ga mutum sa wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi yakuna lil mu'minin falamma janna alayhi laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afirin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala in lam yajini rabbi la akunanna min al-qawmi adh-dhalin falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afala qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wama ana min al-mushrikeen yace falamma ra'a al-qamara bazigan da yaga wata ya kullu da dare ya fada mata alai a kau kamar kai da dare ya sai ga tauraro sai ta a to wannan barat shine ubangiji amma shi a wajen sa ubangiji bane ba karatu yake kanta musu da tauraro nan ya dauke sai ta ni bana son me mutuwa ya zai ubangiji yanzu ka tafiya fallan mara alkamar ba su ganda rana ta bayyana ya ganta sai ya ce afuwa da wata ya bayyana ya gan shi sai ya ce to ga ubangiji falamma afrat ala illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmid dalin da wannan nan ya baku sai yace da ubangiji na bai shaida ni ba da na kasance daga cikin batatu falamma ra'a shamsa da yaga rana ta fi girma ta fi fadi ta fi zafi sai yace haza rabbi ya zaka ga ubangiji na babba falamma afalat da rana ta mutu ita ma ta gushe sai yace kai ya qaumi inni bari umma ce kai jama'a na kubuta daga abin da kuke haɗa Allah karaya da shi inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi ni na fuskantar da kulliya ta baki daya ga ubangijin da ya kagi sammai da kasa wa ma ana min mushriki ni ban kasance daga cikin masu shirka ba bari ka ji wata gwaninta ta sanin alqur'ani ta shehu ibrahim shehu ibrahim da ya zo wajen wannan aya sai yace yadda za ka gane cewa annabi ibrahim ba wai yana nuna wa'annan su ne Allah ba yace falamma ra falamma janna alayhi laylu ra'a kaukaban da re- da dare ya yaga tauraro sai ya ce haza rabbi wannan ne ubangiji na shin tauraro abu ne na kusa ai bai kamata ya ce wannan ne ubangiji na ko saboda abu ne na nesa mai kamata ya ce a'a larabci ne ga zama na malami eh sai ya ce wancan zalika rabbi ko zaka rabbi wancan shine ubangiji na amma na kusa ya ce haka zalika falan mara alkamara nan ma sai ya ce wa tauraron haza rabbi haka zalika da ya ga rana sai ya ce haza rabbi kuma duk masu nisa ne to ai kaga ba zai yi ba yana nuna masu cewa wannan wacce cewa ubangiji ba ubangiji ba haza rabbi wanda yake ubangiji na nan kusa da ni wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yana nufin Allah shine ubangiji na in ji shawai Ibrahim ya ce shi za ga bai kawo su da sigar abubuwa da nesa ba an gane karatun kuwa madalla a wannan kenan yadda za mu bari dai Allah subhanahu wata'ala dai yana gaya mana cewa shi ne yake mallake da rana yake mallake da wata kuma ya ya hore mana su ne dan amfanin kama mu yayan adam inda in ba- in babu Allah ba wani mahaluki da ya isa ya tabbatar maka da rana a lokacinta ko kuma ya tabbatar maka da wata a lokacinsa babu ko ya kara ko ya rage babu shi bari ma dai Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah nahar ne ko na farko ne ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamah min lahun ghayr Allah yatiikum bidiya afala tasma'un qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man lawan ghayr Allah yatiikum bilaylin taskununa fi afala tubsirun sai ce me wa min rahmati ja'alakum al-layla wan nahara litaskunu fi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna yace kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ara'aytu shin kuna gani in ja Allahu alaikum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man lahun ghayr Allah yatiikum bidiya inda Allah zai bar muku wannan dare ya zama to dindindin har kiyama ana ta dare babu babu rana wane ne in ba Allah ba da zai kawo muku asi afala tasma'un shin ba kwa jin karatu ne ba kwa jin wannan izina ne qul ra'aytu ka ga musu ya rasulullah in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan idan kuma Allah ya ba mu- ya ya- ya dawwamo muku da rana hasken rana tifir hazana ta shan kiyama mallahu ghayr la yatikum bil laylin taskunu fi to wane ne ba koma bayan Allah subhanahu wataala da zai kawo muku dare da za ku zo na ku huta afala tusirun shin ba kwa gani ne ku hankalta bal kabari da wa min rahmati ne daga rahmar Allah ne ja'ala lakum al-layla ya sanya muku dare ku huta sannan ya sanya muku rana ku fita ku yi kasuwancin ku duk yayi muku haka ne dan ku gode masa dan ku gode masa wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana gaya maka cewa da shine mamallakin rana da da watan nan yana cewa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman rada ay yadhakkara aw rada shukura shine ubangiji da ya sanya rana da wata suna suna zama interchangeable wa idan wannan ya shigo ya wada wannan ya shigo ya wadi Allah ya yi haka ne liman arada an yi zakara ga wanda yake so ya wa'azantu au arada shukura ko wanda yake so ya gode wa Allah bisa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mishi yulil lailatul nahar wal nahar fil ko wa sakhara ash-shamsa wal qamara sannan shine ubangiji ta'ala wanda ya hore muku hakar ranar da wata in ba Allah ba da dan adam zai kusanci rana Allah ya ɗan ƙara kusanto da ita daga nesa da take a ce Allah ya ƙara kusanto da ita da take ɗaya tak da babu wani a duniya da ba zai kone ba gaba ɗaya sai an narke da Allah subhanahu wata'ala zai ɗan kusanto mana da wata take babu wani a duniya da ba zai daskare ba amma dai Allah ya aje su tsakaninmu da rana da kuke ganin su wato faɗi a nisan tafiya tsakanin duniyar nan namu zuwa rana tafiya ce ta kilomita miliyan 150 kilomita miliyan 150 ko ka ce 93 miles eh 93 million miles 93 million miles me miles ne da wasu ko dai mil ko mil mil miliyan 99 ko ka ce kilomita miliyan 150 tsakanin mu da rana ɗan uwa Allah ya rike mana ita haka to kilomita ɗin an sako da ta bala'i ne zai faru haka shi ma wata kilomita ɗin an sako da shi wani bala'i ne zai faru an fahimta sannan sai Allah ya kawo mana su ya ajiye mana ba don komai ba don kawai mu ga hasken su mu fita a lokacin rana mu huta a lokacin wata shi can dai lokacin rana ne sai Allah yi wannan hasken mai dan zafi zafi saboda jinin kai dan tsince wajen da zaka ji dadin kaza kaza wajen neman a falalar Allah subhanahu wataala shi yasa sai zama to hasken rana shi ne dan zafi zafi ne daga ranar hasken rana hasken rana daga daga hasken rana tafiyarsa zuwa inda wata yake magana yana tafiya haskensa yana isa wajen wata ne a tafiya a abinda bai wuce sakan ɗaya da da ɗigo uku 1.3 seconds 1.3 seconds haske ke haske rana yake isa wajen da wata yake 1.3 seconds kawai duka wannan aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana an fahimta abinda ake so abin da nake so a fahimta shine kaga wannan kilomita ta san kaga wannan mai sunansa sakan ɗaya da ɗigo uku nan na hasken rana daga shi zuwa wata ka san a wannan tafiya kilomita nawa shi kuma yake yi tafiya yake ta kilomita dubu ɗari uku a cikin sakan ɗaya hasken yake tafiya kilomita dubu ɗari uku 300,000 km per second yake tafiya to shi kuma daga ranar zuwa wannan duniyar tamu wato hasken yana towa ne a tafiya ta minti takwas da sakan ashirin abinda nake so ka fahimta minti takwas da sakan ashirin idan rana ta fito gobe in ka kai ka kalle ta ka san me ake nufi so ka fahimta shine ka kalli rana a lokacin minti takwas ɗinta na baya an gane kuwa an kalle ta a minti takwas na baya bi ma'ana abinda nake so a gane idan ka kalli rana karfe sha biyar rana gagar gagar to a wannan lokacin da ka ganta kai sha biyar ranar ka gagar gagar ana maka magana sha ɗaya ne da minti hamsin da biyu ko da minti hamsin da ɗaya da wani sakankana na rana na ta ko ta riga ta wuce wajen hasken ranar kafin ya zo sai ya yi maka minti takwas da sakan ashirin to don haka duk lokacin da ka ga wannan hasken abinda ake maka magana lokacin da ranar 8 minutes ago na wannan lokacin an gane? haka zalika shi kuma hasken rana gudun da yake yi daga rana zuwa wannan duniyar samu hankali da ɗauka ba shine abinda ake tushe speed of light abinda a duk sakan ɗaya gudun rana gudun hasken rana yan uwa ku ji karatun nan duk sakan ɗaya rana tana yin gudu haske rana na gudu akan tafiya ta kilomita miliyan 299 da dubu 792 da 458 duk saka tsaye tafiya da take kira na haula wala quwwata eh wannan ya ishe gane cewa abun ba haka shi ma kuma wata shi ma wata tafiyan haskensa da yake zuwa duniyar mu tafiya ce ta dubu ɗari biyu da mil dubu ɗari biyu da arba'in mil dubu ɗari biyu da arba'in ba kilomita ba mil dubu ɗari biyu da arba'in shi sa idan kai dividing ɗinsa by 186,000 shi zai baka cewa hasken wata yana zuwa duniyar nan a tafiya ta sakan ɗaya da ɗigo uku sakan ɗaya da ɗigo uku ashe duk sakan ɗaya da ɗigo uku hasken wata yana yin tafiyar mil dubu ɗari biyu da arba'in wannan duka ya ishe ka ka sallama wa wannan ubangiji ta'ala ya ishe ka kaɗai wannan ba sai ka buɗe littattafai ba kana kana ta ƙoƙarin abin shi sa Allah ya ce wata har shamsa wal kamara ya hore muku rana ya hore muku wata wani waje zaka ga zaka ji Allah ya cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه عسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لو لخلق ولم تبارك الله رب العالمين yake dukkan halitta kuma lamarin halittar baki daya na yana wajen Allah yana karkashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala a wani waje cikin suratul nan zaka ji cewa wa huwa allazi sakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma sakharatin bi amrihi inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqiluna shine ubangijin da ya wore muku dare da rana ya wore muku rana da wata ya wore muku a a a taurari dukkaninsu duk abin da suke yi tafiyarsu da yawonsu da watuwansu da tashinsu duk da lamari ne da umarnin Allah ne subhanahu wataala wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa wa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila sai yace me li ta'lamu adada sinina wal hisab ashe wai daga cikin mahito da Allah ya sa ya hore maka wannan ranar da watan dan ka kirga karin da kirga adadin shekarun da kai ka ringa iya kirga cewa yau shekara kaza akai ko yau wata kaza akai ko yau sati kaza akai ko yau kwanaki kaza akai kuma yau awanni ko mintuna ko sakamakuna duka wannan dan haka shi sa Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kansa duba da wannan aiki nashi yake cewa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa kamaran munira tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya sanya wato taurari a samai ya sanya waje alafiya sirajan ya sanya wani haske na fitila eh a cikin taurarin su ma kansu wa kamaran munira ya sanya ya sanya kuma wata mai haskakawa ga yan adam inda dare duka wa'annan ayoyi ne na daga ayoyin Allah wa sakhara shamsa wal qamar kullun yajri la ajli musamma kowanne daga cikin su yana tafiya ne zuwa ga wani miƙa yana tafiya ne zuwa ga wani miƙacin sa babu wanda yake zuwa miƙacin wani sa kamar yadda yake ga mana a can cikin yasin la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun yace ba zai ba ka taba ganin cewa wani layi ne wani titi ne ba za ka taba ganin rana ta sauka daga kan titin ta tawon titin a yabe sunansa wata ba ko wata ya sauka kan hanyarsa yawo a abaiwa kowa kowannen su akwai inda yake tafiya mun zo wannan ayar za mu ƙara faɗa ta nan shine surar da za mu shiga gaba dan ka tana mana tafiya zalikum la rabbukum wannan ba wanda zai ce ubangijinku lahul mulku shi yake da mulkin komai sammai da kasai wallazi ne taduna min duni wa innan wanda kuke kira koma bayan Allah su taimake ku ma yamliku ne min kidmir bas malaki komai ba ba abin da suka mallaka ko da ko da da fatan fatan da take bayan kallon dabino ne ba wanda ya mallaka komai mallakin Allah ne subhanahu wata'ala sai an Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير إن دا ذاك زو وإن غما كان كوكي بوتا كوما باين الله كوتشي gunki kaza kai lata kai kai kai kai manata ba wanda zai ji ka kai ko da sun ji ba su iya baka amsa ba kuma na tashi alƙiyama da gumakan da da mutanen da dabbobin da kuka bautawa duk sai sun tsine muku kowa zai ci a ƙarya buwa muka saka kuwa ba wanda zai da kamar yadda Ibrahim Khalil ya ga Annabi Ibrahim ya ga mutanen su kenan yace hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurun ya tambayi mutanen sa wai wayannan gumakan da kuka sassaka kuka ce sune allolin ku hal yasma'unakum istad'un suna jin ku lokacin da kuke kiransu ne aw yanfa'unakum aw yadurun ko suna amfani da ku ne ko suna fitar da ku dan Allah barka ji tatacciyar wawanta hamaka ka kuma amsa sai suka ce kalu bal wajina aba ana kazalika yaf'alu a'a amsa shine kai mu mun ga iyaye mu suna yin haka shine kololwar hujjar su mun ga iyaye mu ko suna haka shi sa Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa ba ba su ji ba su gani ba komai bane ba ina ga mana cikin suratul arabi ina cewa innal ladzina tadnu min dunillahi ibadun amsalukum fadu falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum ardulun yamshuna biya am lahumu aydun yabtushuna biya am lahumu aynun yubsiruna biya am lahumu adhan yasma'una biya ulad mushrakakum suma kibin farasun zamu yace innal ladzina tad'una min duni illahi ibadun wa inna kunje bauta kuma bayin su irin ku ba su da komai fad'uhum ku kira su gani wallahi tajibu lakum sa amsa muku idan kun yarda cewa wa'annan allola ne rana ɗaya yau kawai ku je ku tsaya gaban wannan gunkin naku ko gaban wannan turin naku ko gaban wani koma wani me kuke bauta wannan ka ce mishi ya kaza ya ce eh wani rana ɗaya ce Allah ya ce alahu mu arjun shi suna da kafafun da suke tafiya am lahu mu aidin ya fushi biya ko suna da hannu da suke tabawa kun taɓa zuwa gaban kuma akan naku suka daga hannunsu guda ɗaya suka daura a kanku za su yi muku alƙawari za su yi muku madadi am lahu mu aidin yubsiruna biya ko suna da ido da suke gani am lahu mu azar yasu ko kuma suna da baki a ko suna da kunne da suke ji wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya jawo abokanansa na maka su shiga musulunci rasa yadda zai ka san meye yana zuwa sai je kwaso kashin a raƙuma da sauran dabbobi ya zo ya shashafa akan goma akan nasu suka zo suka ɗaura nu a ka waye wannan goma kan ta annaci haka yana kallon su washe gari da ya zo ya fakirin su da dare ya ɗauki gunkin nan ya ringa jan shi a ƙasa ya ringa jan shi a ƙasa sai da ya je kai shi bola ya aji ana tare ma na ma'agano sai sai min kashi ya kira waɗanda gaske ce to kaga mutumin da kake bautawa bai iya kare kansa wani abin da wani yake mai kai ga da shi ka zo ka ka shiga abin da ya tashi ya shiga wasu cikin sai da umar wata yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dare annabi ya ce me ya rasulullahi wala mun tuna zamanin jahiliya ne ce mutum wai zai tafiya shine zai sassaka allan nasa a hada da muzar kwaila da cikwi da dabino da zuma sai a cakuɗa shi a saka shi saboda mai a ringa ana kallonsa shi zai ba da sa'a idan an zo kasuwa sai amma fa idan hanya ta hanya guzuri ya kare sai dai a ɗauko shi a ce mai kai haƙuri mun kuma maka zan yi maka wani sabon hannu sai cire hannu sai cire yawa ake ne yace kafin dai a ƙarasa kasuwa an jinye ruwan jinye abu da naka wanda ka kasuwa sai da Allah ba Allah mun gode maka da nima matsalanci kai yanzu gani kake baka jaywai kai yanzu gani kake yi a hamada wauta suke ko su kuma gani suke daidai suke yi daidai suke kai to haka Allah yake idan Allah afa man zujina lahu su amalihi fara'ahu hasana wanda aka kawatar mummunan aikin sai ga daidai yake haka Allah yake fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah ne yake shaida wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama walau sami da ko da za su ji ku mastajabu lakum ba su amsa muku aka ji Allah yana karama mai irin wannan yana cewa man dallu mimman yadu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafiluna wane ne mafi bata inji Allah mai wane mutum ne mafi bata ai babu mafi bada mutum kamar mutumin da yake kiran wanda ba zai taba yi amsa mashi ba har alkiyaman za ta gaban gunki ba zai amsa maka ba to me kuma ka dauke shi a matsayin allaka a al'ada mai hankali kana kira ko kana neman taimakon wanda zai iya janyo maka alkhairi ko ya kore maka sharri kuma wannan ba mai janyo alkhairin ko ya kore sharrin sai Allah فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير إذن الله ينفيك الخير با وندي سيحنا haka zalika idan Allah ya rufe ka da sabanin haka ba wanda ya ya hana yana da iko ne akan komai wa yawmal qiyamati rana alqiyama ma wayannan gumakan da suke bauta Allah ya ce yakunu bil shukum za ce wala mu muka ce ko ta mana ko ka sasa kamai ba wani magana Allah yana ga mana wai zawo shan nasu kanu lahum aada wa kanu wa kanu bi ibadatihim kafirina ranar da za a tashi mutane a tashi kafirai a tashi gumakan da suke bautawa a tashi sauran ma in ma mutum suke bautawa ko ma wa suke bautawa da a tashe su sai ya ce ni a na kafar da daga abin da kuke ni ba ni na sa ni ba ni na umarce ku bauta ba wani waje Allah ya ce sun mai yawmal kiyamati ya furu ba'dukum bi ba'din wa yan'anu ba'dukum ba'da ranar tashin alkiyama sai kaga wai wa'inda ake bautawa ne suke suke cewa mu ba mu muka saka ku ba Allah ya tsine muku sai su ma wa'inda suke bautan sai a'a kuma da kuka janyo muka bauta muku kuma Allah ya tsine muku wai wannan zance magana suna tsine junansu ƙarshe idan abin ya yi tsamari sai su biyo kuma su fara zagin junansu su su wanda suka bauta kai ne ka janyo na yi wannan ƙarshe sai rabbana arnal lazaini adallana min aljinnalis naj'alu ma ta ta aqdamina li yakuna min al-asrina kaje shin kunya wai ba kuna wutan wai kira suke Allah nuna mana wayannan kafara na mutane da aljanna suka saba gaba ta musu maka saba maka ka nuna mana su ka kawo su kasa kama mu take su me kai wa Allah zaka rike su eh me kai wa Allah ina wannan ayatu suratul arabi حتى إذا داركوا فيها جميعا قال تخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يدلونا فآتيهم ضعفا من النار وزيغا نبايا حليفه بن بازا sai su ce Allah wa'annan shugabannin su ne suka batar da mu fa'ajim azaban difa min nar Allah ka kawo musu azaba ka linka musu na wuta mu a kyale mu kaji Allah ta qala likullin dif dukkanin ku sai an linka muku da su allolan da ku masu bauta walakin la ran ko wa qala tu lamun ukra fa ma kana lakum alaina min fadl fa zuqul azab ma kuntum taksibun su kuma wace allolan su ce fa ma kana lakum alaina babu wani falala da kuke da shi ku dan dan azab da kuka aka aika mu aikata kada abun sai zaman kama kama azab ko kowai saboda bala'i ya faru ne Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shi Allah subhanahu wataala ya ce za su a za su kafirce wa junansu ran tashi alkiyama hasla an junansu ran tashi alkiyama wato anan wa'inda aka bauta wa masu hankali bi ma'ana na daga cikin mutane ko aljinu za su daman su suna da baki da za su yi magana su da kansu za su buɗe baki su ce a ƙarya ne to shi kuma gunki ko rana ko wata ko bishiya da ake bauta wasu kuma da ba su magana ba sai malaman tafsiri suka ce Allah yana da iko a wannan ranar ya sa gunkin nan sassaƙaƙen gunkin ya buɗe baki ya magana Allah mai baki ya magana ko Allah mai so ya magana ya kafir cewa wanda suka wato kan ainihin bauta musu shine inda Allah yake ga mana wa yawma nashiruhum jami'an summa naqulu lil mala'ikati haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin asawa min mu'min tsayan da za a tashi dukkan ƴaƴan adam Allah ya ce ku ne ya ga mala'iku ku ne kuka sa wa'annan suka bauta mu ka san da masu bauta mala'iku sai sai a ban wani bai ubangiji rike tabbata a gare ka da yawa yawan su ba abin da suke bauta sai sai aljinu aljinu ko suke bauta amma wanda wanda suke so kuma sandararrun abubuwa ne sai Allah subhanahu wataala da ikon sa ya musu baki a ran tashin kamun nan ta kafirce junan su in sabara allazina tubu min allazina tabu wa ra'u al'azawa wa taqaddad bil lazam wa qala lan tawalla walla na kalatan fa tabarra minkum kama فنتبرع منكم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار زعما قنا عن ان وكيل الله بام لا ولا ينبئك مثل خبيرات يا يا بعد ما قال الله سبحانه وتعالى مثل كما لكم inda muka daidai Allah ya bamu ladan inda muka kuskure Allah ya yabe mana Allah ya bamu lafiya zama lafiya Allah ya kara wasai da lafiya ya dawo da rayuwarta ya yi mata dukkanin bukatunta Allah ya biya mu dukkanin bukatun mu na alkhairi waɗanda suke neman addu'a wajen mu Allah ya biya musu ma dukkanin bukatun su wannan hali na rashin tsaro da tabarbarewar tattalin arziki da yake dawo a ƙasa muna roƙon Allah muna cewa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shau Allah subhanahu wataala yayi mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha I mean,